الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وسحرا وخلق من أضلاعه له زوجا ومن تريبتها ولدا فزرعه في رحمها وأنبتها نباتا حسنا حتى إذا تم خلقه أقلعه وغرسه في الأرض غرسا وسقاه من ثديها لبنا وهداه النجدين إما شاكرا وإما كفورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المتمم لمكارم الأخلاق زينة الأنبياء وخاتم الرسل وصاحب لواء الحمد والمقام المحمود والشفاعة وأفضل من فاز بخلق عظيم أما بعد أيها المسلمون اتقوا ربكم فيما أودع لكم من أمانة الأولاد ومسؤولية البنات فإن ذلك من أثقل الأمانات التي كلفكم الله على أواتقكم وهم مما تسألون عنه يوم القيامة من نواحي شتى عن علمهم وأخلاقهم وأرواحهم وطعامهم وكسوتهم ومسكنهم ومدخلهم ومخرجهم وحركاتهم وسكناتهم ومدخلهم ومخرجهم وأصدقائهم فإن الزمرة المراهقة فإن للزمرة المراهقة تأثير شديد في سلوك في سلوك الأطفال لا سيما في المراحل الخطيرة التي ناهزوا فيها الاهتلام يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم له وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينتفعوا آباءهم كبارا كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال يا أبت إنك أققتني صغيرا وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا وهذا لم يتحصن بالوقاية من النار كما أمر الله تبارك وتعالى عز من قائل حيث يقول في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معنى هذه الآية علموهم وأدبوهم ويقول الحسن البصري رحمة الله عليه مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة فظن أن اشتقنا أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رفيقا رحيما فقال ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وعن, أبي وعن أيوب بن موسى القرشي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن رواه الإمام البيهقي رحمة الله عليه وروى الطبراني عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بساء على على المساكين وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حق ولد أحدنا عليه فقال أن يحسن اسمه وأن يحسن أدبه وقال سفيان الثوري ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه وقال إن الحديث عز من أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها ونحن نقول ينبغي أن يبدأ بتعليم القرآن واللغة العربية حتى يستقيم لسان الطفل بهما قبل أن يعقل فإذا عقل علمه التوحيد وما يصح به إيمانه وما يحتاج إليه للنجاة في الآخرة مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة من العقائد ثم يعلمه الفقه ليصلح به الضروريات من العبادات والمعاملات ثم يعلمه الأخلاق الحسنة ويحذره مما يضادها ثم الحديث فيكون عزيزا في الدنيا سعيدا في الآخرة قال عبد الله بن عمر أدبنك فإنك مسؤول عنهما أدبته وما علمته وهو مسؤول عن برك وطواعيته لك أيها المربيون قال رحمه الله أيضا أنه يحتاج الطفل إلى الاعتناء بأمر خلقه فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة وشجع فيصعب عليه تلافي ذلك في كبره وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته ولا بد يوما ما ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم وذلك من قبل التربية التي نشأ عليها وكذلك يجب أن يتجنب الصبي مجالس اللهو واللعب والجناء وسماع الفهش والبدع ومن ومنطق السوء فإنه إذا علق سمعه عصر عليه مفارقته عصر عليه مفارقته في الكبر وعز على وليه استنقاذه منه فتغيير الأواعد من أصعب الأمور يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية والخروج عن حكم الطبيعة عسير جدا أيها الناس ينبغي لولي الطفل أن يجنبه الأخذ من غيره غاية التجنب فإنه متى اعتاد الأخذ صار له طبيعة ونشأ بأن يأخذ لا أن يعطي ويعوده البذل والإعطاء وإذا أراد الولي أن يعطي شيئا أعطاه إياه على يده ليذوق حلاوة الإعطاء ويجنبه الكذب والخيانة أعظم والخيانة أعظم مما يجنبه السم الناقع فإنه متى سهل عليه سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه الدنيا والآخرة وحرمه كل خير أيها الناس ويا أهل الإصلاح وينبغي أن يجنبه الولي الكسل والبطالة والدعة والراحة بل يأخذ بأضدادها ويريحه ولا يريحه إلا بما يجم نفسه إلا بما يجم نفسه وبدنه للشغل فإن للكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم وللجد والتعب عواقب حميدة إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما معا فأروح الناس أتعب الناس وأتعب الناس أروح الناس فالسعادة في الدنيا والعقبة لا يوصل إليها إلا على جسر التعب ويجنبه فضول الكلام والمنام والشهوات المتعلقة بالفرج والبدن والبطن ثم ينبغي أن يتعمد حال الطبيع وما هو حال الصبي ثم ينبغي أن يتعمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيأ له فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره ما كان معظونا في الشر وإلا لم يفلح فإذا رآه حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعيا فهذه علامات قبول العلم وإذا أراه مستعدا للفروسية وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح وال والإن ولا نفاض له في العلم مكنه من أسبابها وتمرنه عليها فإنه أنفع له وللمسلمين وإن رأى عينه مفتوحة إلى صنعة من الصناعع مستعدا لها مكنه منها إذا كان حلالا أيها المسلمون وأساس هذا كله ما ذكره محمد بل ابن الشيخ عثمان بن فودي في كتابه مصالح الإنسان أن أول التربية من من الخطبة وهو أول حق الولد على والده وقال ويكون نظره لصلة رحمه في حق المولود أولا في خطبة أمه إن كان ولدا لقوله صلى الله عليه وسلم عليك بذات الدين تربت يداك وقوله اختاروا لنطفكم وقال يولم بما وجد من الوليمة بعد البناء على الوجه الشرعي ويحذر من المنكرات والعادات الردية من اجتماع الرجال والنساء والرقص وغير ذلك مما لا يحصى ثم حقه في الوطع وكان ذلك أول الليل أحسن وأن, يت وأن يختار له القابلة ويجنبها في نفاسها من أكل النجس ويختار له الأنظف منهن وأعلمهن بالشر اللهم أصلح أولادنا وشبابنا وأرشدهم لما يرضيك يا ربنا ومولانا اللهم حبب إلينا دينك وعبوديتك وكتابك وسنة نبيك وألحق وألحقنا بعبادك الصالحين اللهم أعنا وأعن آباءنا وأبناءنا اللهم أعنا وأعن آباءنا وأبناءنا اللهم احفظهم وارشدهم وهديهم ولا تتركهم سدى وبغض علينا وعلى أبنائنا فعل المنكرات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين muna gode ma Allah muna yabo muna jinjina gare shi wanda ya halicci ɗan adam daga ruwa wato ruwan mani ya sanya shi zuriya-zuriya da dangantaka iri-iri har da surkuta ya halicci matarsa daga ƙashin haƙarƙarinsa ya halicci 'ya'ya daga wannan mata ɗin daga wato wato abin da ke fita ta ƙarƙashin nononta ya shishuka 'ya'ya a mahaifanta ya tsirar da su tsirarwa mai kyau har sanda suka cika halittansu ya cika sai ya tuttumɓuke su ya kawo su wannan duniya bayan ƙasa ya daddasa su ya shayar da yaran daga nonon wannan mata ɗin don su girma gangan jikinsu ya da su sai ya raini ruhinsu ta hanyar shiryar da su hanyoyi guda biyu ko su zama masu godiya ga Allah ko su zamanto masu kafircewa ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya ina shaidawa annabi Muhammad bawansa ne manzansa ne shine yazo dan ya cika mana kyawawan ɗabi'u shi ado ne ga sauran annabawa gaba ɗaya shi kuma cikamakin annabawa ne shi yake da tutar yabo da godiya shi yake da makami na ceto ranar gobe kiyama shi ne mafificin wanda ya rabauta da manya-manyan ɗabi'u har Allah ya yabe shi alkur'ani bayan haka ya ku musulmai ku ji tsoron Allah ku kiyaye abinda Allah ya ajiye a hannunku na amanonin 'ya'yanku da nauyace-nauyace da Allah ya ɗora muku na 'ya'yanku mata domin yana daga cikin mafi nauyin amana wanda Allah ya ɗora a kan kafaɗan mutane su ne suna daga cikin abin da za a tambaye mu a kai ranar gobe ƙiyama tambayoyi ta ɓangarori da yawa iliminsu ɗabi'unsu ruhinsu abincinsu suturansu wajen zamansu mashigansu mafitansu motsinsu shirinsu abokansu duk waɗannan sai an tambayi iyaye akan saboda su a- suna ƙanana ba su da hankalin da za su zaɓar makansu waɗannan abubuwa ɗin iyaye ne suke da hakkin zaɓar musu shiga da fita motsi da shiru sutura abinci in ka ciyar da su haram ba su da matsala su in ka tufatar da su daga haram ba su da matsala su in ka bar su da abokan da suka ga dama suka ga dama su zaɓa ba su da matsala don ba su da hankalin da Allah zai kama su waɗannan tambayoyi ɗin kaɗan ne daga cikin tambayoyin da za a yi ma iyaye irin amanan da Allah subhanahu ta'ala ya danka na 'ya'yansu a hannunsu domin guruf na murahiƙai wato adolescence age ɗin kusa da balaga tana da tasiri wajen juya ɗabi'an yaro musamman ma ita ce marhala mataki mafi haɗari idan mutum ya yi dab da zai yi mafarki ya balaga imamu ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yana cewa duk wanda ya yi watsi da koyar da 'ya'yansu ilimin da zai amfane su ya koyar da 'ya'yansa ilimin da zai amfane su sai ya yi watsi da haka ya bar su sakaka to hakika ya munanta in ji imamu ibnul qayyim mummunan munantawa ya ce yawanci lalacewan 'ya'ya saboda lalacewan iyaye ne sannan saboda kuma watsi da iyayen da suka yi da su suka bar koyar da su abin da ya farlanta musu ya wajaba musu ga addininsu da sunnoni da manzon Allah ya zo da su suka tozarta 'ya'yan suna ƙananu don haka 'ya'yan ba za su amfani kansu ba bayan sun girma iyayensu ma ba za su ci moriyansu ba duk wanda ko mafi yawan waɗanda suka kasa cin moriyan 'ya'ya aikin hannunsu ne suka girba in ka ga mutum ɗansa ya ƙi tallafansa ya ƙi ɗaukan nauyinsa ya ƙi taimaka masa ya tuna aikinsa a baya ya bar wani aiki ne daga farko wanda yake cin moriyan 'ya'ya shi ya dasa wannan moriyan bayan sun girma ya ci saboda ya kula da haƙoƙin Allah da ya ɗora masa akan 'ya'yan tun suna ƙanana ya lura da su galibi ba na ce duka ba saboda akwai waɗanda suke iya abin da Allah ya ɗora musu kuma Allah ya jarrabe su har ma annabawan Allah amma a ciki baya fin kashi goma cikin ɗari wanda waɗannan jarrabawa ke zuwa gare su galibin waɗanda ‘ya'yansu suka zama musu fitina galibi aikin hannunsu ne suka girba saboda abubuwa da yawa sun yi watsi da su Allah ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkanku masu kiwo ne dukkanku da a tambaye ku akan kiwon da aka ba ku namiji a gi shugaba na gari ko na ƙasa mai kiwo ne za a tambaye shi kiwon da aka ba shi namiji a gidan shi mai kiwo ne da a tambaye shi kiwon iyalansa matar gida mai kiwo ne da a tambaye ta amanar da miji ya fita ya bar mata na dukiya da 'ya'ya kai har ɗan gida mai aiki ma mai gidansa mai kiwo ne shi ma akwai tambayoyi a kansa don haka don haka ne ba za su amfana da 'ya'yan nasu ba akwai wani da imamu ibnul qayyim mai hikaito labarinsa ya tsare ɗansa saboda ɗan na munanta mishi yana musguna masa yana tayar masa da hankali yana fitinansa ya tsare ɗansa ya ce da shi kai ɗana me yasa kake bijire min yace ya abati innaka aqaqtani sagira kai ka bijire min ka wulakanta ni ka tozarta ni ina kankani ni kuma shi yasa nake wulakanta ka ina babba duk ƴaƴan waɗanda suka lalace ko ba su fito sun faɗa musu haka ba da harshe aikinsu yana gwada suna faɗa muku cewa dole mu wulakanta ku saboda muna ƙanƙani ba mu da hankali ba ku ba mu abin da Allah zai gyara mu ba wannan ya yi jarumta ne ya fito ya faɗa ma ubansa gashi kai kai ne ka ja kai ka wulakanta ni ina ƙanƙani to shi yasa ni ma da ka tsufa nake wulakanta ka ko ɗan bai faɗa maka ba kasan haka yake nufi tunda ba za ka ce mishi ya bari ya bari ba da wanda ya fito ya faɗa da harshe da wanda yake aikata aikace duk ɗaya ne wannan wanda haka ya faru da shi akwai kariya da Allah ya kawo a alƙur'ani iyaye su tsara kansu daga wuta su nemi katanga na ƙarfe su yi shamaki daga wuta da su da iyalansu to wanda ya faru da shi haka bai nemi katanga daga wuta bane daga 'ya'yansa daga iyalansa don haka ne Allah maɗaukakin sarki ya umurni da kowa ya riƙe katangan nan ya nemi rigan ƙarfe da kariya daga wuta Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kanku da iyalanku daga wuta wanda makamacin wannan wutan su ne mutane da duwar watsu da kuma akwai mala'iku masu kaushin hali masu ƙarfi akan wannan wuta ɗin ba sa saba ma Allah abin da ya musu umarni kadai umarnin Allah suke aikatawa Amirul Mu'minin Ali dan Abi Talib yace ma'anan kariya da Allah yace ku rika a wannan ayan shine allimuhum wa addibuhum ku ba su ilimi da tarbiyya kalas abu biyun nan ku ba ma ƴaƴanku ilimi ku ba ma ƴaƴanku tarbiyya to in kuka yi haka wannan kariyan da ta samu sannan alhassanul basari ya ce ma'anan wannan ayan shine ku umurce su su yi da'a ma Allah ku koyar da su ilimi shikenan imamul bukhari da imamu muslim sun ruwaito hadisi daga abu suleiman malik ibn al-huwairis ya ce mun zo gun manzan Allah mu muna matasa muna matasa shekarun mu tsaran juna kusan daidai daidai muka zanna tare da manzon Allah kwananmu ashirin muna koyon karatu a wajen manzon Allah sai annabi ya kalle mu saboda yana da firasa yana da psychology sai ya ga alaman mun ƙosa da zama a madina muna so mu koma ga iyalanmu ba tare da mu muka faɗa ba ya ce da su sai ya bi yana tambayan su kai waye sunanka mata nawa kake da shi iyalanka nawa kai waye sunanka mata nawa kake da shi ya tambaye su labarin kansu duka sai ya ce na ga alaman zaman nan ya ɗan muku yawa sai ya ce da su muka ba shi labari malik ibn al-huwairis ya ce manzo Allah kasance mai tausayi mai jin kai mai saukin hali sai ya ce ku koma ga iyalanku ku sanar da su ilimi ku musu umarni su bi umarnin Allah in kun je kawai kuna yin sallah kamar yadda kuka ga nake yi idan lokacin sallah ta zo ɗayanku ya kira sallah wanda ya fi ku ilimi da girman shekaru ya yi muku limanci ayyub ibn musa al-qurashi ya ruwaito daga babansa daga kakansa daga manzon Allah ya ce babu wani kyauta ba wani arziki ba wani baiwa da mutum zai tafiya ba da ɗansa bayan tarbiyya mai kyau tafi duk abin da ake yin tanadi mutane suna so su fidda 'ya'yansu cikin kangin wahala shi yasa suke tara musu manyan dukiyoyi koda daga haram ne ba su yi musu gata ba Allah kuma yana ce musu ba a nan gata take ba gata shine ka gyara masa ruhinsa sai Allah ya zo ya tallafe shi Allah ya yi alkawarin zai tallafe shi zai ɗaukaka shi zai gyara shi duba cikin suratul kahafi kissan marayu da Allah ya kawo waɗanda dukiyansu uban ya mutu ya bari dukiyan da ta lalace shine Allah ya kawo khadir katanga za ta faɗi a wawushe dukiyan ya ɗaga katangan a cikin fassaran da yake yi ya ce ammal jidaru fa kanat li ghulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzul lahuma فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا الله يكاو قدرني don waɗannan marayun ubansu mutumin kirki ne ya ba su tarbiya to ɗan abin da ya bar musu ma Allah ba zai bar shi ya wulakanta ba da haka duk abin da za ka tara duk abin da za ka yi tanadi ma 'ya'yanka kana aikin wofi ne mutukar babu kyakkyawan tarbiyya tare da su ba su babu ko sisi ka ba su tarbiyya ka gani haka 'ya'yan umar dan abdulaziz umar dan abdulaziz bai fantama duniya ba ya bar allah ya jarrabe shi ya girma dai mutu amma 'ya'yansa dukkansu ƙananu ƙananu ƙananu ne ba wanda zai iya riƙe kansa da ya kalle su ranar da zai mutu sai ya fashe da kuka sai ya ce amma ku ku zo ɗayan biyu ne kowannenku ko mutumin kirki ko mutumin banza mutumin kirki kuma Allah ya ce alƙur'ani abin nan wallahu ya tawalla salihin Allah ya ɗauki nauyin zai jibanci al'amarin nagari wanda kuma ya zama na banza shi kuma Allah zai yi watsi da shi kuma haka suka faru ƙanana ne da suka taso dukkan al'umman musulmi a lokacinsu wajensu ake jingina wajen arziki da ilimi in da a tafi jihadi sai dai su su ba da makudan kudi a saye dawaki ‘ya'yan da aka basu ba gata ba kwa ɗaukan izini a rayuwa ku dubi duk ‘ya'yan da aka mutu aka basu ba gata an bar musu tarbiyya yaya suke dawowa a gari ya suke dawowa baya ga nan ina masu gatan suke mutane ba sa yin tunani waɗanda aka musu gatan aka jiyar da su gatan su suke zamawa matsala a cikin gari al'imamul bai haƙi al'imamul tabarani ya ruwaito hadisi daga samuratu bin jindum manzan Allah ya ce da mutum zai ba da ‘ya'yansa tarbiyya mai kyau ya fi kullum ya fi da maƙudan kuɗi yana sadaka da shi domin in yana sadaka da shi yana aikin banza idan bai gyara gidansa ba bai gyara tarbiyyar ‘ya'yansa ba an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me haƙƙin dan ƴaƴan mu akan mu yace mu ba su suna mai kyau mu kuma kyautata tarbiyyar su Sufyanu Thauri yace ya kamata ga mutum ya tilasta ma ɗansa koyan ilimin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin da a tambayi dukkan mu wani me muka koyar ma ƴaƴan mu dangane da annabi mun koyar musu rayuwan annabi hadisan manzon Allah me manzon Allah yake yi me ya bari me baya so me yake so dole ne koyar ma yara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace domin hadisan manzon Allah wanda ya san su zai ɗaukaka a duniyan nan kuma a ranar lahira zai rabauta zai samu rabo muka ce ya kamata mutum ya koyar ma ɗansa da alƙur'ani da harshen larabci saboda shi yake lankwasa harshen ya murdu ya iya koyon ilimomin addini in babu ƙur'ani babu larabci mutum ba zai iya taɓa yin addini ba domin su duka ɗin in yaro ya soma yin hankali a koyar masa da sanin Allah da abin da zai inganta imaninsa da abin da zai bukata ya tsira a lahira na irin akidoji da manzon Allah da magabata suke kai sai ya sanar da shi fikihu don ya san abubuwa na lalura wajen yadda zai yi ibada yadda zai mu'amala da mutane sai ya sanar da shi kyawawan ɗabi'u ya nisantar da shi daga munanan ɗabi'u sannan sai ya koyi hadisi domin zai ɗaukaka a duniyan nan zai zama mai rabo a lahiran can abdullahi ɗan umar ya ce ba da ɗanka ladabi da tarbiyya domin za a tambaye ka gobe kiyama ka ladabtar da shi ko baka ladabtar da shi ba shi ma za a tambaye shi ya maka ɗa'a ko bai maka ɗa'a ba ya ku masu tarbiyya masu rainon 'ya'ya al'imamu ibn al-qayyim ya sake cewa ɗa yana da bukatan kula wajen kiyaye ɗabi'unsa domin duk abin da ya taso a kai yana wahala bayan ya girma a iya canjawa a nisantar da shi yawan bori da yawan fushi da yawan naciya a kan abu in yana son abu ya zama dole sai ya samu ka gudar maɗanka da in ya so abu wai dole sai ya samu ko da wasa ya iya sani akwai ya iya sanin babu ka nisantar da shi yawan gaggawa ka nisantar da shi biye masarransa ka nisantar da shi sakaci ka nisantar da shi kaushin hali ka nisantar da shi san duniya domin duk waɗannan in sun taru a zuciyar shi baya iya zuwa ya kawar da su bayan ya girma sai ya zama masa ɗabi'u da siffa tabbatacce ko yana so ya dage sai ya guje musu sai sun kunyatar da shi a gaban mutane wata rana in ya dage baya so ya aikata sai su kunyatar da shi sai ya aikata da yawa da aka ga mutane in ji ibn qayyim ɗabi'unsu ya lalace duk lalacewan ɗabi'un mutane farkon tushen abin da ya haifar tarbiyya ce ba su samu daga iyayensu ba hakan nan a nisantar wa yaro da guraren kiɗe-kiɗe da guraren waƙe-waƙe da guraren wargi da guraren wasanni waye ke tsara ɗansa inda je filin bol ba a ɗauki bol ma wani aikin asha ba ga sunan duk a filin ƙwallo da gidajen ƙwallo a nan suke samun lalataccen tarbiyya abinda ka raina wa mu'uzamun nari min mustaskari sharar ka taɓa ganin wuta ya huru kawai wutan an kawo ta tarin cikin ɗakin nan ne dan burbushin gaushi ne wuta take farawa da shi ka bar shi a filin kwallo kana ganin aikin ba wani abu bane ibnul qayyim yace sai an hana su gurin wasanni gurin kide kide gurin wake wake da jin alfasha da guraren bidiyo'i da guraren da ake furta munanan maganganu domin in kunnansa ya saba jin ashariyan gidan kallon ball wallahi kunnan ba zai taba rabuwa da wannan abun ba in ya girma inji ibnul qayyim ba zai taba bari ba saboda ya saba jin ashariyan da ake da iya shegen da ake a guraren wasanni kuma ko waliyinsa ubansa ya so ya raba shi da shi in bayan ya girma ƙaryarsa ya ce babu abin da yake da wahalan cirewa a jikin mutum kamar abin da ya zama masa al'ada ya saba da shi domin yana bukatan wai ka canja mutum ɗabi'a ne ya samu ɗabi'a ta biyu ɗabi'a ɗaya ne mutum yake iya zama a kai bayan ya girma a kai shikenan kana so ya dawo yana da ɗabi'u biyu wane kai ɗabi'arsa da ya girma a kai ɗin nan ba ka iya zuwa masa da sabuwar ɗabi'a ya ku mutane ya kamata ga uban ɗa ya nisantar da shi yawan karɓa karɓa karɓa karɓa son a bashi matukar nisantarwa don in ya saba sai ya zama ɗan kwaram sai ya girma a kai shi kullum ya karɓa ne baya bayar ba ya sabar masa da bayarwa idan ma mutum yana so ya yi kyauta shi karan kanshi to ya ɗauka ya bayar a hannun ɗansa sai ɗansa ya bayar saboda ya mene ibnul qayyim ya ce zai ɗanɗani daɗin bayarwa don bayarwa yana da daɗi karɓa yana da ɗaci wanda zuciyarsa ta mutu ne yake jin karɓa da daɗi ya nisantar da shi ƙarya da ha'inci yadda kasande yake gudun ya sha guba haka da ka guji ɗanka da ƙarya da ha'inci don guba ya fi masa sauƙin je bunul ƙayyim domin duk lokacin da ha'inci da ƙarya ta da su masa to shi kenan duniyarsa da lahiransa ta lalace gaba ɗaya ya ku masu neman gyara ku nisancar da 'ya'yanku da yawan kasala da yawan zaman banza da yawan lalaci da yawan son hutu ku sabar musu da wahala da dagewa da kazar-kazar da jarumta idan ibn al-qayyim yace karka bar danka ya huta har sai inde bukatan hutu din don gajiya amma ba ba ai komai ba kuma a ci gaba da hutawa karka yadda da wannan domin waɗannan abubuwa da ya kirga ya ce suna da munanan sakamako da suke haifarwa kuma suna haifar da nadama ya ce wanda wanda ya dage ya wahala shi kuma akwai sakamako da suke haifarwa masu kyau a duniya da lahira gaba ɗaya ya ce wanda ya fi kowa jin daɗi a rayuwansa shi ya fi kowa wahala wanda ya fi kowa wahala shi ya fi kowa jin daɗi ma'ana daga farkon rayuwarsa in ya fi kowa wahala zai fi kowa jin daɗi idan kowa ya fi kowa jin daɗi shi zai buge da wahala har ya mutu cikin wahala kuma a lahira ma in daɗin da zaman banza ya sa a ransa to lahira ma ba a samunta sai da wahala rabo a duniyan nan da lahira ba a isa gare shi sai ka hau gadon wahala ya kamata mutum ya nisantar da 'ya'yan shi da maganganu na gaira ba dalili ba gaira ba dalili da yawan bacci da sha'awan ciki da na farji sannan a lura da yaro tun yana kankani a lura in ji ibnul qayyim a ga abin kowa da abin da Allah ya halicce shi dan yayi kullum muyassirun lima khuliqa lahu kowa akwai abin da Allah ya halicce ka kayi in aka daga ka daga kanshi zaka kare babu can babu nan baka san me zaka yi ba observation babu career guide babu domin kuwa Allah ya tanade shi don wannan aikin ne a sanar da shi cewa wannan abin da Allah ya halicce ka kai shine wannan mutukar abin shari'a ta yadda da shi don in ka kawar da shi akai ba zai rabauta ba idan ka ga ɗanka yana da kyakkyawan fahimta yana da riskan ilimi da haddace ilimi da kiyayewa to ka san cewa wannan Allah ya halicce shi ne don ilimi idan ka ga ɗanka harbe-harbe ya iya da hawa-hawe da guje-guje kasan wannan Allah ya halicce shi don ya zama soja ne ba yadda za a yi kace za ka kai shi wajen ilimi kuma a samu abin da ake so kawai ka kula da shi ta bangaren da Allah ya halicce shi don ya yi zai amfani kanshi kuma ya amfani al'umman musulmi idan ka ga ɗanka Allah ya buɗe idanuwansa akan wata sana'a ne daga cikin sana'o'i ɗora shi a kai don wannan Allah ya halicce shi ba shi dama mutukar wannan sala'an halal ne sai ku je ku yi ta faɗa da shi bare yi wancan da kasa shi ba wanda kuma Allah ya halicce shi da shi shi kuma ya bari ya ku musulmai tushen dukkan tarbiyya daga farko ne Muhammad Bello a cikin littafinsa Masalihul Insan ɗan gidan Shehu Usmanu ɗan Fodiyo yace farkon tarbiyya daga gyaga ake bari farkon tarbiya daga gyaga mace take barin wanda zai neme ta shi kuma namijin shi ma yake zuwa ya nemi wanda bata cancanta ba daga hira ake barin tarbiya domin ya ce haƙƙin farko da Allah zai tambayi uba a kan ɗansa game da ɗansa shine sadar da zumuntansa ta farko sadar da zumuntarsa ta farko kuwa shine nemar uwar yaron dole uba ya sadar da zumuntan ɗansa ɗa ya sadar da zumuntan ubansa to uba ne aka kallafa mishi ya sadar da zumunci na farko wa ɗansa zumuncin farko da zai sadar ma ɗansa ko shine nema masa uwa ta gari manzon Allah ya ce alaika bi zati dini taribat yadaka ku nema ikhtaru li nutfikum manzon Allah ya ce ku zabi inda za ku diga mani dinku sannan Muhammad Bello ya ce kuma in ya auri uwar yayi walima bayan ya sadu da ita ana yin walima ne bayan an sadu da matar da aka aura in ya sadu da uwar ya yi walima bayan ya sadu da uwar irin waliman da Allah ya shar'anta ya guje lokacin da zai yi walima ko zai yi aure ya guje masaɓan Allah da munkarai da munanan al'adu na tara maza da mata suna rawa suna kiɗa in ji Muhammad Bello wannan yana ɓata tarbiyya in ka haifi ɗa Allah ba zai baka ikon rainon ɗan ya zama mai kyau ba sannan ya kiyaye haƙƙin ɗan wajen saduwa da uwan inji Muhammad Bello shi ma akwai haƙƙin ɗa lokacin da zaka sadu da uwa akwai haƙƙin ɗa tun ɗa bai zo duniya ba fa Allah ya jijjiga maka haƙoƙinsa a kanka tun bai iso duniya ba kiyaye in dai sadu da ita ya sadu da ita tare da bin ladduba na shari'a kuma inda zai dinga saduwa da uwar farkon dare ya fi ƙarshen dare sannan ya zaɓi ungozoma ba mushirika ba ba 'yar al'ada ba ba ƙazamiya ba duk haka ya ƙirga ya nisantar da shi daga ungozoma mai mu'amala da najasa za ta ɗibi jinin bikin ta shaɓa ma yaron ma bai dame ta ba ko ta ɗebo ƙazanta ko kashin kaza ko kashin kaza a ba da uwar da sunan wai shi ne zai sa ta aihu duk waɗannan irin ungozoman suna daga cikin farkon muna na tarbiyyar ɗa ya zaɓi wacce tafi tsafta in ji shi wacce tafi sanin ilimin shari'a in gozo ma kafin ta zama in gozo ma al'umman mu sai ta zama tintiriyan jahila me yasa sana'a ne mai kyau yace dole a yi tsada da in gozo ma a biyata amma sai wacce tar wacce jahilcinta ya kai makura ta rasa gaba ta rasa baya a cikin al'umma ita ne mai yanke cibi ita ce in gozo ma ana son wacce tafi ilimi akwai abubuwan da ake so a kiyaye majanyin da da a sa ɗa lokacin da ya sauko duk a wannan littafin ya yi bayani yadda ka san garlic ne to amma mu al'ummanmu ba haka ba ne Allah ka gyara mana 'ya'yanmu da matasanmu ka shiryar da mu ga abin da zai yardar da kai ya Allah ka sa mana tsoron Allah ka soyar da mu addininka da bauta maka da littafinka da sunnan annabinka ka riskar da mu zuwa ga bayinka salihai ka taimake mu ka taimaki 'ya'yanmu ka tsare mana su ka shiryar da su ya Allah karka bar mu sakaka ya Allah ka sa mana kyaman munanan aiki da sabanka ya rahamar rahimin ya rabbal alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سووا صفوفكم يرحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به قالت من أنبأك فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تائبات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة جلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله